نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko ba ku amsa sallama ne a barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin shi gaba da darasi cikin littafinmu na halul masa'i littafin koyon ibada wanda muke yin sa a wannan maktaba a wannan lokaci kuma a daidai zagayewar mako irin wannan gini yau ne muna yin litinin daren talata wanda ya daidai da biyu ga watan jima'a da lula wata na biyar a cikin kalandar watannin musulunci yau shekarar hijira 446 daidai da biyar ne ko hudu hudu hudu ko watan watan november nawa ga watan sha ɗaya hudu ko yawa yau hudu ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da hudu idan masu biya ba su manta ba a makon da ya gabata mai shigo cikin babi mai tsada mai kuma wahalan karatu a wannan littafi shine babu babu fi sujudu sahau babi ne yake magana game da sujida ta rafkanuwa abinda aka fi sani da kamali da ba'adi an fahimta domin shigo cikin wannan babi mun fara darasi cikin su sai lokaci ya cin mana yau insha Allah za mu tashi a shafin littafi na 93 a can nambar hadisi ta uku a cikin shafi din haka ne wannan kuma shine darasinmu na 42 a cikin wannan littafi insha Allah mala yake cewa a hadisu mughira bin shuba akwai hadisin mughira bin shuba radiyallahu anhu haka ne ko eh yawa hadisin imran bin husayn hadisin imran bin husayn radiyallahu an Allah ta'ala ya kare da shi yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla da su su sahabban sa kenan ko yayi salla da sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasaha sai ya samu rafkanwa ana ganewa shi ne fasaha sai ya samu rafkanuwa ko ƙari ko rage ko kokwanto daga nan sai imran bin hussein yake cewa fasaje da sajidatai sai mazan allah ya yi sujada guda sun mata shahada sannan ya sake wata tahiyyar sun masallama sannan ya yi sallama wannan yana nuna mana cewa ƙabli yake an gane ko ya nuna cewa sujudul qabli yayi matsalar da ya samu a sallar ta rage ce rawahu abu dawud wa sahahu ibn hibban wal hakim a wajabru ziyada bi sajadayn ba'da salat mal yace dorin da za a yi ne jabar ana cewa jabira bandeji ko idan mutum ya karye ana sa bandeji a daure shi shine dorin da za ka yi wa sallarka bayan ta samu matsala ta ƙari ka ƙaro wani abu da ba shi a sallar ana ganewa ka ƙaro wani abu wanda ba muhallinsa ba ne a cikin sallar ne ba muhallinsa ba ne to mali ke cewa idan irin wannan matsala ta samu to ana ɗora sallar bisajadaini ba'da salam ana yin sujada guda biyu bayan sallama ma'a tashahhud tare da ƙarin wata tahiyya din ba'dahuma bayan kayi sujada guda biyu summa sallama taslimatan ukra sannan sai kai wata sallama daban ba sallaman farko ba yashhadu lahuma li hadisin alati wannan kuma dalilin da yasa ake sujjada guda biyu bayan sallama a kari ga wasu hadisai nan guda biyu da malam zai kawo su ana fahimta hadisu abdullah radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla sura khamsan ji abdullahi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan azhar sai raka'a biyar sallan azhar raka'a nawa ce raka'a nawa hudu sai haga manzon Allah yayi biyar kaga an samu ƙari ke yawa sai biyar bisa mantuwa da ya salla raka'a biyar ta azhar faqila lahu sai su sahabban suka ce da shi uzida fi sala an samu ƙari a cikin sallan nan fakala wa ma za ka sai ce ina ƙarin yake mai aka ƙara shi ne ma'anar wa ma za ka ko mai yi faru an fahimta da suka ce an yi ƙari a sallah sai ce mai yi faru kuma ƙala sai ya ce sallaita kamsan sai abdullahi ya ce ai ka yi sallah raka a biyar an samu ƙarin raka a ɗaya ana fahimta fasaje da sajidateni ba da sallah to mazala sai yi sujjada guda biyu bayan sallam dama sai bayan sallama ake fara masa sai da yi sallama zaton sa sallar ta cika sai ake shi yi kari an samu karin raka'a guda a sallar iya jin haka labarin ya tabbata sai ya juya ya kalli alƙibla iya zaune sai ya sujjada guda biyu shine matsalar ta warke tunda ƙari ne kuma an yi ba a wannan ƙarin ya wuce a fahimta al-bukhari wannan hadisi ya cikin littafin imam al-bukhari وحديث في اليدين المتفق عليه المتفق عليه حديث في اليدين wanda bukhari da muslim sun rawaito shi sun fito da shi shine muttafaqun alayhi hadisin da imam al-bukhari da imam muslim kowa ya fito da shi a littafi shi ana ganewa walahu turuqun wa alfazun iya da hanyoyi hadisin da yawa iya da kuma alfaz lafazin hadisin wata ruwayar ta bambanta da wata ruwayar amma kuma duk ma'anarsa ɗaya ne duk abin da yake koyarwa abu ɗaya ana fahimta shine walahu turqun alfaz iya da hanyoyi da yawa ma'ana ba rawi ɗaya bane fito da shi sannan alfaz din wannan rawin akwai yiwuwar zai bambanta da wannan rawin lafazin wannan rawin akwai yiwuwar zai bambanta da wannan rawin amma kuma duk abu ɗaya yake koyarwa ana ana ganewa sai yake cewa an abi huraira ruwayan abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in sarafa min nisnatayn manzo Allah akwai lokacin da ya sallar raka'a biyu ya sallama har ma ya tashi daga gun da ya sallar ya koma gefe ana gani da ya sallama a raka'a biyu sai ya tashi sai ya koma gefe cikin masallacin sai zauna sai ya ci gaba da abubuwansa na zakar da abubuwa na ambaton Allah ana ganewa a sai a bayan hakan ta barfa kallahu dai, sai wannan sahabi mai suna dai da sai ya ce da shi a kusirati sala amna sita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shin sallar nan an rage ta ne ko komantuwa kai tun da lokacin za a yi rigiyar mari tun da lokacin yana nan kuma ba a soke na sigul maso ba yawwa kuma wannan iya cikin dalilin da ya sa sahabai ko ma tasbihi ba su masa ba wanda so gane raka'a biyu aka yi sa ba su mai tasbihi ba domin suna kyauta zaton a lokacin ko an samu rage ko an rage ita sallah ɗin ana ganewa kowa manzo Allah ya masa kurjini an kasa dosarsa a faɗa masa sai shi wannan zule ne da ke wani lokacin manzo Allah iya dan jin sa haka da raha haka kuma ce dama ya zo daga karkara ne ba za da ya saki jiki da yake sai ya ji wani abu wanda yake so ya ji kuma sai ya ba da fatawa a ka ko ya dora koyarwa a ka ana fahimta to zu da daidai sai ke ce mazala shin a sallan nan a ragewa kai ne ko kuma a mantuwa kai ya rasulullah ya ma'aikin Allah a wata ruwa da sai ke cewa lam ansa wa lam uqsi akwai ruwa da zo da wannan yace ban manta ba kuma ba a rage ba a wani alfazin kenan kun ga bambancin doro da alfaz sai ce a'a ban ban rage ba ko ban manta to sai malamai suke cewa akai manzo Allah ya faɗa haka bai rage ba ko bai manta ba bayan a zahiri kuma raka biyu akai sai suke cewa yayi haka ne deliberate haka yayi haka ne da wannan daga daniya domin me ya koya wa mutane yadda za a yi mutsara deliberately an gane ko ya yi haka domin ya koya mutane in matsalar ta samu ga yadda za a dawo shi ne ma'anar ban manta ba kuma ba a rage ba a waccan ruwayar domin ya nuna mutane in irin wannan ta faru to ga yadda za a yi magani matsalar kaga amma in bai yi ba kuma ba za a san yadda za a warware matsalar haka wa an su malamai suke fara to maza Allah ke cewa a sadaka zule dai faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sadaka zule dai sai ke tambaye sauran mutanen masallaci sauran sahabbai sai ke ce abinda zule dai ne faɗa gaske ne sallan nan an rage ba a yi ta bata cika ba a fahimta faƙalar nasu na yi sauran sahabbai suka ce eh haka ne ya rasulullah haka ne sallar raka biyu aka yi bata ci ba hudu aka yi ba faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya taso daga indi gine fa kama din za a ya bar gun da ya jagoranci sallah ya koma gidi da aka ta fara sai ya taso daga inda yake sai ya taho fa sallar rak'atai ko sai ya dora sai ya kawo na raka'a biyu da ba a yi ba shine kokkoreyi raka'a biyun da su ne nika ba a yi su ba sai ya zo da su sun ba sallama sai manzo Allah ya sallama fa sajada mislu sujudi da ya sallama daga raka a biyun da ya yi sai iya saunan sai ya koma ya yi sujjada an fahimta shi ne kwatankwacin sujjadarsa da ya ta ci kuta sallaca au adwal ko kuma a ta ɗan fi ma wannan sujjadar tsawo ya ɗan tsawaita sujjada fiye da wancan sun mara fara sau sannan sai ya ɗago kansa fa kabbara ya yi kabbara sun mawaza a rasau sannan sai sake mai da kansa ƙasa sujjada da biyu kenan fa kabbara fa sajjada misl sujudi aw aqam ya koma ya sake sujjada wata daban kwatan kwatin sujjada su ko tafi wallan tsauka summa rafa'a ra'sahu fa kabbara sannan sai dago kansa daga sujjada na biyu sai kabbara ya zauna sannan kuma sai sallama an fahimta wannan wata sujjada yayi ba'di tunda abin da ya faru a kasallan na ƙari akwai ƙarin mai kabbara tunda lokacin da ya ce raka a biyu sallama sai taso daga inda yake da aka sanatar da shi sai ya zo yi kabbara kaga wannan kabbarar da yi babu ita a fahimta abu na biyu ya yi ƙarin sallama kuma tunda a wannan raka a biyu da ya koma gefe zauna ya yi sallama ita ma kuma wannan da ya cika ta raka a biyu ya yi sallama an fahimta kun ga sallama ɗaya ta farkon ƙari ce ba ita a sallama ana fahimtar wannan yawwa sannan kuma ga ƙarin magana ya yi magana da zulide ya yi magana da sauran sahabbai ya tambaya an ba shi amsa kaga duk wannan ƙari ne a cikin sallah yasa yi sujada fa ali bayan yi sallah akwai wani fiqhu da zamu sake ganewa a hadisi ana gane fiqhul hadis kenan fiqhul hadis din shine ba kowace magana ba ce take ruhu zami kuna gani ai an ce wa man takallama sahiyan batalat salatu duk wanda iya sallah yayi magana da gangan a cikin sallar to sallar ta rushe in dai kai magana da gangan a sallah to sallar ka ta rushe amma idan maganar tana da alaka da sallah ko magana za ta kawo ingancin sallah to magana ba ta bada ba kun fahimta kun ga anan manzo Allah sun yi magana da zure ne ya ce a kusurati salata an nasita mazala ya koma kuma ga tashin da yi daga inda yake ya koma can ya zauna kuma ga tasowar da yi daga can ya dawo na a fahimta sai manzon Allah ke ce a ban manta ba a rage ba sai kuma yake tambaye sauran sahabbai a sadaka zule dai zule ne abin da ya faɗa da cewa sallan nan ba ta shiga ba gaske ne sai samu suka ba ya amsa da na'am gaske ne abin janna kun ga ce ba kowace magana ba ce za ta bata sallah da a ce sa magana tana bata sallah to da a lokacin maza da ya saka sabuwar sallah amma da ya zo raka'a biyun da ba a yi ba su yi cika ta yi ina fata kuna gane ba shi yasa ko yanzu idan kana jagorancin sallah a matsayinka da liman aka yi ma tasbihi subhanallah ba gane abin da ya faru ba ai in kaji subhanallah an da yi samu matsala ko to amma kai ta rukolin ka kasa gane me kai to yana da kyau ka ce to me yayi ne ku fada me dai a sosai ka ce ma Allah da me ya faru ne an bayani ya ce ai zama ne ba kai ba ko kafin ce ba kai ba ya halatta ka yi magana domin a fahimtar da kai me matsalar inda ba gane ba abu na biyu yanzu misali kamar matafiya wanda suke shiga karkara ko kasuwanci ko wani aiki akwai gunda za ka je har yanzu matsalan nan ta kasar ba su fahimce ta ba akwai gunda in ka je ka yi kasar wani ya bi ka sai salama na kaɗi kuma ya jayi da biya zuba ruwansa za a samu yadda mutane suka yi nisa da koyarwa addinin to idan kasance kanka a irin wannan gun ka tabbatar da kan cewa ba su fahimci matsalar kasar ba kuma kai ne liman kana tsoron idan kai sallama a raka'a biyu su ma za su to kana ta yanka na ƙarshe kafin kai sallama sai ka ce ni ba matafi ne raka'a biyu zai idan na yi sallama ku ta yi fita da sallama zai yanke a me zai zai yanke to in ka bari kuma in kai sallama sallama za su kuma wani jahi zai yi tafiya sa kana ta yanka sai ka ce to jama'a ni ba mata biyu ne raka a biyu ce haƙƙi na idan na yi sallama kowa ta ya karo biyu sa shi kenan wannan maganar ba za ta bata ba sallah to in kuma kai sallamar su ma za su zama kusa da wace sosai ku ba su gane mai kasarun ba kuma an kai raka a biyu kai sallama yi za su a misali ai akwai wanda za ka yi sallar da zai juna maka akwai wanda ba to to kun ga misalin ma yazo ga misalin yanzu to kun ga wannan duka suna faruwa duka irin wannan a ni ma akwai wani wanda yake faɗa min cewa yayi sallah a bayan wani liman bayan liman din akwai sujjada ta kama shi ko kabali ko ba dai sai bayan ya yi sallah ka ce aka ramka la akwai sujjada ta kama a sallan nan ba ko ka shafa sai ce a kowa an yi ta gida ne kun ga wannan matsalar tana nan a cikin mutane tana nan yasa har harkar limancin nan wallahi ba karamin aiki ba ba karamin aiki ba ne wallahi mutane ne suke ganin kamar wani abu ne na wani ba aiki ne ba karami ba jajajin to ga dai abin da ya faru manzo Allah bayan yayi sallama a raka biyu koma gebe aka je aka tunatar da shi yayi tambaya aka ce haka ne iya zuwa ko yayi kabara ya kawo wannan raka a biyun da bai ba yayi sallama kuma da yayi sallama sai yi baci an bayyana wannan hadisin mutabakun alayhi a cikin bukhari da muslim sai malaki ce sawa'un kanat ziyada lil arkan mislu salah sahwan aw kana sunna muakkada fa aksar maliki cewa wannan ƙarin da aka yi ƙarin ya kasance lil arkani ne a cikin rukuni ne na sallah kamar karanta fatiha rukuni ne kamar rukuyi ko sujjada idan karawa kai ka ƙara rukuyi ko ƙara sujjada ko ƙara karatun fatiha to in ma wa in ɗaya daga cikin arkan ne to dole za ka yi ba dida ba a fahimta in kuma da gangan ne ka ƙara rukuni a sallah da gangan to baka da sallah kamar mutum ya karanta fatiha sau biyu a sallah a raka'a ɗaya da gangan to bai da sallah ana gane da kyau amma inda mantuwa ne sai kai ba a dishi ke ya ce amma wa duna misalar salati sawan amma duk ƙarin da za ka yi ke su da amma idan ƙarin bai kai kwatan kwatan sallar da kai ba yanzu misali ka yi sallar asuba raka a biyu ce idan ƙari kai ƙara raka a biyu ta zama hudu to sallar da zai riga yi sallar azhar raka a nawa ce hudu ƙari ya sa ka yi raka a takwas to ka sallar ta ɓaci duk sallar da ƙarin ta yi daidai da rako'in da tubata sallar ta ɗaya ne ka sake wata ya yi bata kai ba an ce kwatankwacin da aka ce shi ne wa duna misalin salati sa'awa an fahimta auka na sunna mu'akkada fa aksar ko ka ƙara sunna mai ƙarfi ɗaya ko fiye da haka kamar karatun sura sunna ce mu'akkada kamar ta da iƙama kamar zaman tahiya kamar bayyanawa gun bayyanawa koyewa gun koyewa duk sunoni ne a sallah to duk ɗaya da ka manta a nan ko ka ƙara afuwan na ƙari ne duk ɗaya da ka ƙara a sallarka to shi kenan za ka yi sujjada ba'ad ana ganewa ka ƙara sunna mu'akkada to sujjada ta kama ka ta ba'ad kamar yadda ka ƙara rukuni a sallah nan ma za ka yi ne sujjadan ba'ad ana fahimta sai malik ke cewa a li'anna fi hadisi zuleidai domin a wancan hadisin na zuleidai da muka karanta a ziyadatu salam akwai ƙarin salam ko babu cinda sallama biyu aka yi sallama na farko da ya zauna raka biyu yi sallama sannan da ya dawo ya cika ta raka biyu yi sallama kun ga sallama ɗaya dai ƙari ce an fahimta kuma sallama mai ce a sallah rukuni ce sallama rukuni ce yawwa sai yake cewa wata kabiratul ihram an ƙara kabbaran harama tunda da ya taso da ya zo ya tsaye ne kabbar an fahimta wa harakati zihabihi da motsi da ya wajen tafiyarsa can gefe da ya dawo kaga shi ma duk ƙari ne babu ya cikin sallah alaihi salam ko kuma alaihi salatu wassalam wa rujuihi da dawowarsa bayan ya koma gefe cikin masallaci sa ne ya dawo ya zo gunda ya jagorin sallah ya tsaya shine warju'i wa kalamahu da ko maganarsa yayi magana inda su'alihi a lokacin da aka tambaye shi ko kuma inda su'alihin nasa lokacin da ya tambayi sauran sahabbai amma ya kula zuledai yake ci abinda zuledai ne ya faɗa gaskiya ne da gaskiya yake kari aka yi an fahimci wannan kaga duk wannan kari ne a sallah duk kari ne amma da yake ƙari ne da aka yi shi da rafkanwa ko kuma da niyyar gyara sallar ya yi zamto sujjadar ba ni ta ɗauke shi kun bai da kun ga a daidai nan mamalan ya kawo maganar magana wa kalamu da maganar da yi ashe ba kowace magana ba ce take ba ta sallah ba kowace magana ba ce magana da take rushe sallah sai magana da aka yi ta da gangan wanda ba ta da alaƙa da sallah to nan tabbas na yanke sallah tana fata ta amma duk magana take kawo ingancin sallah ko tambaya da inganta sallah da gyara ta bata bata sallah kuma motsi da tafiya da dawa in dai bai yawaita ba ko ba a fita daga cikin masallaci ba shi ma baya bata sallah kada mazala ya bar inda ya jagori sallah ya kuma gini ya ji kuma da aka tunatar da shi ya sake dawo zihabihi wa rujui amma duk da haka sallah bata bata kuma bi janna sai malik ke cewa kama fi hadisi abdullah ziyadatu rak'atain kamar abin da ya faru a hadisin abdullahi na baya mazala ya raka'a biyar ko a sallar kafa kaga ƙarin raka'a guda kenan wal kalam da ko magana dan ma sai da aka ce masa raka'a biyar aka an fahimta li'a amma yace wal kalamul islahi magana inda za ta kawo ingancin sallah ta gyara sallah to ba ta kawo matsala a sallah faziyadatu wan nuqsan ma'an idan an samu ƙari da ragi a sallah sallah ce an ƙara kuma an rage duk a cikin sallah ɗaya sai ke cewa sajadata ni kabla salam sai kai sujada ne kabli kafin kai sallama ta galiban lilluqsani ala ziyada domin an furin jaya da bangaren rage a kan a fahimta isa suka ce kabli ta fi karfi a sallah akan ba ita kabli in har ka fita daga masallaci ba ka yi ba to sallah ka tana iya rushewa gaba amma ba a ko shekara ne ka tana za ka iya ba amma jana ba a ji ko shekara sai ka tana ai sallan nan da dai ko baran nan akwai ba da ta kama ni ban yi ba a lokacin ko in kana da alwala sai ka zauna kai ba da kuɗi ka amma kabli in dai ta tsawaita kafin kai ta fita da ta karshe domin ita kabli a june take da sallar tana june da sallar tunda ana yin ta kafin sallama ita kuma ba a ji akwai fasila bayan ka gama sallama an fahimta bayan ka yi sallama sannan kuma sai ka yi ɗori da neman gyara bayan ka yi sallah amma ita kabul a cikin sallah take a nanai ba ta rabu ba tunda sai an yi ta sannan a yi ne a yi sallama ta tsara da sallah kun bai bijan nan ƙala shi malin ya ce man nasiya sujudu li qabli hatta sallama wanda ya manta bai yi sujudu da qabli ba qabli ta kama ka a sallah ka manta ba ka bai da kai sallama kaga ka bar muhallinta kenan muhallinta kafin ayi sallama ne ko sai da kai sallama sai ka tana ba kai kabli ba sai ki ta sajada sai kai sujuda a take ita zama ba a dike yawa in ka dar qariban amma in a kusa ka tana din in lokaci bai tsayi ba wa in dala in abin ya tsawaita au kharaja min al masjidi ko ka fita daga masallaci sannan ka tana ba kai kabli ba batsalar sujudi wa batsalar sala sujada ta rushe sallar ba ta baci ana fahimta wa batsalar salati ma'ahu wa batsalar sala ma'ahu kuma sallar ba ta rushe dole ya sake da in kana salasu sunanin au aksar min zalik sallar tana baci da rashin yin qabli in abiya tsawaita idan an samu ragin sunnoni guda uku a sallah ko abin da ya fi sunnoni guda uku ana fahimta ita ma ba kowace ƙablin bace take ruhi sallar har sai ka duba me ba kai a sallar abin da ba kai ba sunna ce ko farilla ce in farilla ce da ba kana an sallar tabbaci da abin ya zama amma in sunna ce ƙasa da biyu to ba za ta gudu sallar in ka tana sai ka zo ka yi kabila a kowane lokaci amma in sunnar da kamanta ta sa ka kabli kuma kamanta kabli ta kai uku kuma sunnan nan mu'akkadai ne suna da ƙarfi kuma kamanta ba kai kabli ba kuma ka fita daga masallacin to sallar ta bashi misali kamar baka tada iqama ba tada iqama ma sunna ce kana zuwa da tsafar gaggawa ko kuma kana jin bulalar tudubu an gane ko tun da biya ma bulala ka ji da sosai kana zuwa kawai ka ce Allahu akbar baka tada ikama ka kai manto sunna ka ci gaba ka ci gaba kana karanta fatiha ba karanta sura ba sai kai ruku'i nan ma sunna ka bari sannan da kai raka'a biyu baka zauna tahiyya ba sai ka meke ka kai ka ji bulala ko yawwa in wannan ta faru a sallah kamar ta sunnoni ukun nan to shine yake cewa har in baka yi kabli ba kamanta ƙablin ma baka yi ba ka fita daga masallaci to sallar da bashi kun bayyana wannan shine misalin da zamu gani sai ke cewa sunnar da ta sa ka bar ƙablin kuma kamanta ƙablin kuma ka fita daga masallaci sunnar da za ta sa sallar ta baci sai ta kai sunna guda uku a sallar kun bayyana amma in sallah kwaya in sunna ɗaya ce ba za ta bata sallan ba sai dai in ka tana ka zo ka yi ƙablin kuma shikenan ka wuce fahimtu sai maliki cewa au aksara min zalika wa illa fala tabtul in bata kai ukun ba to sallan bata baci ba wa man nasiya sujudu sa wa man nasiya sujudul ba'di duk wanda ya manta bai sujudul ba'di ba sajada walau kana ba'd walau ba'da ami sai yi wannan sujuda ko bayan ko bayan shekara guda ne am da am da sana da haul duk ɗaya ne an gane ko sana shekara am shekara hau shekara an bayyanta da a larabci wani iya nufin lissafin shekara ke albayan wa kauluhu wa man nasiya sujudu da qabli fadin sa da yake cewa wanda ya manta sujudu da qabli fali anna sujudu alqabli sunna mura sunna murtabiqa bis sala domin ita sujudu da qabli sunna ce da take gwame da sallah shine murtabiqa a hada take da sallar ba a samu rabuwa ba qabli tana hada da sallah an gane ko a wata di alaha kuma sallar tana bin tana bibiyar qablin ne ba ta cika sai da qablin wattabi'u yuwada hukumul matbu shi mai bi ana bahi hukuncin wanda yake bi iza karaba fa yanubu anhu sujudul ba'd har abin in a kusa ne qabli ta kama ka baka yi ta ba sai bayan ka yi sallama sai ka tuna ba kabli ce ba aka manta kai kabli ce ba a kanka kuma baka yi sallama baka yi ta ba to idan a kusa ne sai ba a da wakilci kabli shi ke ke ta zamto na'ibanta dama akwai fa'il akwai na'ibul ba'il ko yau sai wannan ta zama na'ibin waccan wanda muka yi fadin ta wakilce ta ke an fahimci magana wali annahu li takamili sala domin ita kabli sallah ba ta cika sai da kabli ne fa ashbaha rukunan min arkadiha ita kablin ta zama kaman wani rukuni daga cikin sallah din tunda an ce kafin kai sallama za ka yi dole har in aka yi sallama ba a yi ta bato da matsala an fahimci wannan ne fa ashbaha rukunan min arkadiha kabli ta zama kaman wani rukuni ne daga cikin rukunan sallah fala yu'ta bihi ba'da at-tul ba za a zo da kabli ba har in abin ya tsawaita ba a yi ta ba libutulani sala hakan iya sa sallar ta ɓaci gaba ɗaya mura'atan lijalili man ya ƙulo bi wujubi sujudu sahawi wannan kuma iya zama dalili ga wanda suke cewa sujjada ta sahawi wajibi ce kuma haka ne sujjada kabli ko ba a a sallah wajibi ce musamman ma kabli idan baka yi ba sallar ta ɓaci an fahimta wa ala kaulu malik haka nan maganar imamu malik bin anas wa in kana amman wa in kana amma duna salasu sunan amma idan kablin da ta kama ka baka yi ba kamanta kablin ma a ƙasa da sunnoni guda uku ne to fala butulana wala shay'a to sallah bata bace ko kuma wani abu akan li hadisi imran ko kuma li hadisi ibnu umar asabi akwai hadisin abdullahi dan umar da ya gabata da yake cewa la sahawa illa fi qiyamin an julusin wa julusin al qiyamin ba su jira ta dole sai abin da aka manta na a kiyamin andalus ba ka zauna ba sai ka tashi an fahimta ba ka zauna ba a raka a biyu ana zama idan ya kuto sai ka miƙe ba ka tashi ba to wannan wajibi ka yi sujjada ta kafa ko kuma a'a gunda ba a zama sai ka zauna kamar ka zauna a raka a ta farko ko zauna a raka a ta ka fi ma ƙari ne kai wannan to wannan tabbas sujjada ta kama mutum in zama kai gunda ba a zama ba di zafi in kuma tashi kai abin da ake zama ba kai zama ba ka bai zafi a fahimta nan sai ma da yake cewa wa ammal ba'adi amma su jidar ba'adi fil wadiha a cikin wani littafi al wadiha ko kuma magana mafi bayyana fa innahu yasjuduhu mata zakara tun lokacin da ka tana ba kai ba'adi ba to zaka zo kai ba'adi walau ba'ada abin ko da bayan shekara guda li'annahu jabrun domin shi su da ba a kamar ɗori ne sallar ta cika kamar ɗora mutum ne ya ɗori to wani lokacin ko da ba a naɗa bandeji ba ma ya ɗauko ana naɗa bandeji don ya kunyi ƙara ƙarfi ne a fahimta amma ko da ba a naɗa wannan bandeji ma ya ɗori ya ɗori an gane da kyau amma bandejin iya ƙara gun ƙarfi kuma ciwon ya yi saurin warkewa amma ko da bandejin ɗori ya yi kuma ya kiyaye zai warke to shine ke cewa li annal ba'adi jabrun li annahu jabrun ita ba'adi kamar bandeji kun ciwon ya fara warkewa amma a nada masa bandejin domin ya ƙara ƙarfi to wani shine matsayin ba'adi a san yace fala yasqutu a bitabawun sujjada sallar ba ta ɓaci ko ba ta saraya don abu ya tsawaita sai ya ce ka jabarani hajji kamar ka samu matsala ne a aikin haji kaga wani wani zuwan ma sai ka zo gida zaka zaka rama abin da ake maka kuma da yayi kamar lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza idza raja tilka asharatun kan ko kuma wani abu ne yanka dabba ya kama ka a can baka da hari dan ka dage su an bayyana haka ne ka jabarani lil hajj kaga wannan abin da kai iya cikin aikin ajin ka cika sare amma kuma an baka dama ko da bayan ka baro su ne ka dawo gida sai kuma yayi an bayyana wannan kamar amma ba kamar dawali ba kamar arfa kaga arfa dole sai ka ji idan baka yi baka da haji dawafi ma musamman dawaful ifada da ake ran goma ga watan zulhijja shi ma in baka yi baka da haji ko jiba an gane ko ko aski ko hadaya wanda ake yin su ranar goma ga watan nan to suna da ƙarfi su ba kamar sauran abubuwa ake bayimjo qala shaykhu rahimahullah wa man naqasa faridatan falahu a yujzi'uhu sujudu anha duk wanda naqasa farida ya manta wata farilla a sallah bai yi ba fayujzi'uhu as-sujuda anha idan yayi sujjada akanta ta dauke masa fala din yau afwa yau fala yujzi'u as-sujud nace man san sai ka mun gilas na fara sawa yake fala yujzi'u fala yujzi'u as-sujudu anha idan ka manta farilla a sallah to sujjadar kai ba ta dauke ma kun bayyana ka manta ruku'i ko ka manta sujjada to ba za ka ce in kai sujjada wannan matsalar ta wuce ba sai ka sake wani abu ba kamar tahiyya ba ne ba kamar karatun fatiha ba ne wannan kai sujjadar ya ɗauke matsalar amma in farilla ce a sallah to sujjadar kaɗai ba ta ɗauke wannan matsalar kuma ji magana shi ne fala yujzi'u as-sujuda an wa man naqasa al-fada'il duk wanda ya manta mustahabi bai a sallah shi ne fada'il to fala su jira alai yi ba zai ba su jira in dai musa'adi ne ba zai su jira wala yakunu sujud lil qabli illa li tarki sunnatayn ba ita ma qabli ba ta zama wajibi har sai mutun ya mutu sunna guda biyu a sallah ko fiye da biyu wa amma as-sunnatul wahida amma dan sunna guda ɗaya kamanta a sallah ba kai ba to fala sujud laha ba za ka yi ta sujjada ba illa as-sirru wal jahr sai dai in gunda ake bayyanawa ne ka koyi to za ka yi sujjada ko gunda ake koyewa ka bayyana za ka yi sujjada amma yanzu na faman asarra fil ja'a duk wanda ya koye gunda ake bayyana kamar sallan asuba sai ka yi ta a koyi duka kamar sallan magariba raka biyu ka yi ta a koyi sallan isha raka biyu ka yi a koyi kaga ka koye gunda ake bayyanawa to hukuncin ka kai sujjada abli domin ɓoyewa gunda ake bayyanawa kamar rage a fahimta da sai ma laice cewa a kwaman asarar filijari sajira kamar salami wanda ya ɓoye gunda ake bayyana zai su ji dakanin salama wa man jihar fi sirri wanda kuma ya bayyana karatu a gunda ake ɓoyewa kamar sallan asar da lasa kana zuwa kai ka bayyana karatu a sallolin to shi wani abin da ke kansa ba a ji domin ƙarin na bayyanawa kamar ƙari an bayyanta bayyanawa tana ɗaukar ma'anar ƙari ɓoyewa tana ɗaukar ma'anar rai yesu sajada ba da salami wa man takallama sahiyan wanda yi magana a cikin sallah amma da wantuwa sajada ba da salami shi ma sai su jira bayan sallah wa man sallama bi raka'atayn wanda raka'a biyu yi sallama kuma sallan bi raka'a hudu ce shi ma sajada ba da salami bayan ya ci ko guda biyu sai yi su jira bayan sallah amin jana sai malik ya cewa albayan ya'ani anna man naqasa fardan min fada'ili sahwan duk wanda ya manta farilla daga cikin farillan sallah amma da mantuwa ko da rabkanwa fala yujzi wa anhu sujudu sahwi sujjadar rabkanwar ba za ta dauke masa wannan nauyin ba bal yajibu al-ityanu bihi abin da ka manta ba kai ba wajibi ne ka zo da shi an gane ko shi ne ya jibul itiyanu bihi ya zo da abin da bai yi ba wa in ɗawala zalika ibta da asalatahu in karuba wa in aka ne ko yajibul itiyanu bihi in qaruba ka zo da abin da ka manta na farilla in a kusa ne shine in qaruba in a kusa ne ka tuna ba kai ba sai ka zo da shi amma wa in dawala ko kuma wa in dara ko wa in ta dawala fi wa in ta dawala amma in abin yayi sai ibtada asara sai ka sake sallah kun bayyanta abin da yake nufi a shi yanzu misali kana tsaye ka karanta fatiha ka karanta sura ba ka yi rukui ba kai suka taba sujuda ka ga rukui farilla ne a sallah an gane ku amma daga kai ka ƙasa sai ka tuna ba ka yi rukui ba to a take sai ka ɗago ko sai ka fasa sujjada sai ka ɗago sai ka zo ka tsaya tsayuwar sallah har ma wasu malaman suka ce ka ɗan ƙara maimaita aya biyu ko uku na karatun surar da fi sannan sai ka yi rukuni kaga in ƙaruba ke a tabihi in ƙaruba idan a kusa ne kamar tafarar sai ka zo da ita in a kusa ne kaga barin ka rukuni bai yi tsawo ba ai ka tafi su da ka tana sai ka dawo kusa an fahimta sai ka yi ba a riba ya kai sallah amma in abin ya tsawaita sai ka manta ruku'in baka yi ba amma baka tuna ba sai bayan ka yi sujada guda biyu sai bayan ma ka ɗago raka'a ta biyu sai ka manta wannan raka'ar fa baka yi mata ruku'i ba to a lokacin abin da ke kanka shine wannan raka'ar da baka yi ruku'i ba sai ka baka dadi ne ilga ya baka inji malamin bidiyo ko shine jefar da raka ko aje ta gefe ita wannan da ka ɗago ta biyun sai ta zamanto mamayar waccan da ita wacce ba ta da sani ta ta hirgayi kuma yi gana wannan shi ne in ɗaula ita da ati salati in farillar da ka manta cikin sallah abin ya yi tsayi to sai ka faka ta gefe ka zo da wata sabo a madadin an gane ba na san tsawaita bayanan ne na fi son haka haka za a fi gane matsalar in a kusa ce ya ka zo ka dawo ka sake farillar in an gama sai ka yi ba'adi in kuma abin ya tsawaita wuce wannan raka sai ka ajiye ta a gefe sai ka kiri wannan raka'a da kake cikin ta ta zama ta ce makwafiyar waccan in waccan ta ɗaya ce matsalar ta samu to ta biyun ka yi ta zama to ta ɗaya in matsalar a ta biyu ta samu ta uku ka yi ta zama ta biyu in matsalar a ta uku ta samu ta hudun ka yi ta zama ta uku haka za ka yi in a ta hudun matsalar ta samu sai ka ta ya ƙaro wata ta biyar an fahimta daga nan kuma bayan kai salama sai kai bani ana gane ba wannan limamai ba karamin aiki bane a wurin ba karamin aiki bane bayan biyu to in a kusa ne sai a tahiya take wannan raka'a kana sallama sai ka tuna akwai raka'a da ba a yi ruku'i ba kuma ka yi sallama in a kusa ne daga yin sallama aka tunatar da liman to sai ya tashi ya sake sabuwar raka shi kenan sai a zauna a yi ta ya yi sallama ya yi bayan in kuma har an fita daga masallaci to zata zata sada ta bashi a gani na malami kuma tambaya da shi ne misali malami ne na kabbar sallah azhar na fara to sai na fara bayyana karatu ina farawa sai na sai na tuna sai na sirranta karatu malam dole ne sai na a wasu malaman sun ce sai dai kai fatiha gaba ɗaya a bayyana amma in aya ɗaya biyu ne wannan ba wata matsala wannan kuma sura da biyu ne ba ba na ba fatiha ba na kammala fatiha sai na fara karanta sura a bayyane eh a matsayin sunna kenan ka karanta sura sunna ne idan shi ma an ka kai har zurku'i ayoyin da za a karanta karanta har rukui to za ka yi ba za ka yi dole domin bayyanawa abin da ake koyewa ɗaliri haka nan koyewa wanda ake bayyana wa rage ɗan biyu? na wajen bayyanawa da koyewa mata suna karatu amma yesu ba za su bayyana ba to akwai a wa'ansu daga cikin malamai kamar malaman zahiriya kamar irinsu ibn hazm al-andalus irinsu daular zahiri suna daukan maryar mace ma al'aura sun ce idan mace za ta yi sallah abun da wani zai iya jin muryarta ba mijinta ba muharraminta ba to cin sun ce ya halatta da ɓoye karatu domin kar a ji muryar kamar sallah ta kamata a asibiti ko a tashar mota ko a hanyar tafiya ko a wani buwan da jama'a suna ji kuma an ta in ta daga muryarta da karatu za a ji a malaman da suka ɗau muryar mace al'aura ne su suke da wannan fatawa amma in a ɗakin mijinta ne ko a gidansu to dole ta bayyana karatu in ba ta bayyana ba matsala ne a fahimta wannan shine abin da malamai suka ce in a waje ne wanda suka ɗau muryar mace al'aura ce to shi kenan ba za ta bayyana amma in a gidanta ne ko a gidansu dole ta bayyana karatu dole ne wannan in ba ta bayyana ba ta samu matsala sallar ta samu matsala fahimtu a ta dama shi bayyanawa haka ne bayyanawa haka ake nufi da ka jiyar da kanka liman ne kawai aka ba shi ikon ya ɗaga murya da wama kun su ja bane amma an kai kaɗai kake sallah an kai kake jin abin da kake faɗa ma yadda an fahimta liman ne wajibi ya ɗaga murya domin akwai mamun da suke wasu an fahimta wallahu ala sai ma da yake cewa a wa in ɗawala zalika ibtada a salati li hadisi musi a salati ko musi a salati domin hadisin wancan wanda yake bata sallarsa haisu taraka itidal wa tumanina a lokacin da ya bar ya bar itidal daidaituwa sannan ya bar nutsuwa a sallarsa bai yi ba sallarsa bai yi har ya kammala ba nutsuwa ba daidaituwa qala lahu alaihi salatu wassalam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ba'da firahihi wa salami bayan ya kammala sallar yayi sallama sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah domin sallar ka bata yi ba kaga ya bar farallai guda biyu ke al'itidal wa qawali amma yanzu kaga sallar ba da shi kamar kuma su ba a ba abu dai ake yin su balle tana a ce je saki raka ita na tun daga kabbaran arma har sallama tana dika idan baka yi ta ba to baka da sallah ba a raka'a ɗaya take ba a wata gaba ɗaya ake yin dumanina kuma inda ita dumanina tashmilu salat kulliha haka ne itidal tashmilu salat kulliha yasa wannan matsala wallahi mutane da yawa suna fadawa cikin da basu yaure ba a kullum abinda ni yake hararun wannan hadisin na tunna almusi a salata iya cikin hadisan da suka zama rama gare suna cikin hadisan da suka zama to sanadiyarsu Allah ta'ala ya so mu da rahama dan domin shi wancan sahabi ya zo ya yi sallah ya yi kabbaran harama ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi rukui ya yi wata ulimuna alalin sura duk ya yi har zuwa sallama ya yi sallama amma sai dai a gaban manzan Allah ya sallah manzan Allah yana kallon su sai manzan Allah ya kula a sallarsa ba nutsuwa ba daidaituwa aka yi tsallaka matsalar ‘yan kasuwa. An gane ko? Eh, afuwan, ko an so daga cin ‘yan kasuwa. Kana tsalla ne amma kana yawa kwaso mai yaran murya. Ehem, ehem, ehem. To kaga yana da tsuwa nan babu nutsuwa. Babu nutsuwa. Kana tsalla amma kana gyaran murya. To irin wannan tsallar da wannan Allah ya ga wancan bawan Allah ya yi. Sai shi kuma ka sake tsalla, tsalla ga wadai. ya sace koma yi sallah kwatankwacin wannan mazana suke ce koma dai sallah ka bace ba sake wata sai da ya sau uku dan kashe ke ce mazala wallahi ban iya wata sallah ba sai wannan ilimi na a sallah wannan ne ko sallah da nake ban iya wata ban ba wannan to sai manzo Allah ya koya ba yace an kai kabbara ga yanda zaka ka tsaya a nutsi ka tsayi ka daidaita a tsayuwa sannan ka karanta fatiha kaza ka yi sura kaza ka daidaita a kaza ka nutsu a kaza haka manzo Allah ya koya har ƙarshen sallah to kaga ashe duk wanda yake sallah irin ta wancan to ba da sallah shine gaskiyar magana ko manzon Allah ya taba ganin wani shi ma mai irin wannan din yayi sallah a kankauce ba nutsuwa ba daidaituwa sai manzon Allah ya ce da hi law mitta ala haza la mitta ala ghairi billah da ka mutu kana irin wannan sallar wallahi da abun Allah kai ba musulmi ba ka mutu arne kamar mutumin da baya sallah dai mutu tunda sallar da Allah yake so a masa ba irin wannan ba ce an bai janna ya sa ya zo ya turo mala'ika ya tafi ya tafi da manzon Allah har gaba da har gaba da saman bakwai aka bashi sakon sallar ya dawo garin maka mala'ika jibril ya ƙara biyo shi ya ƙara shiga gaban sa yi sallah practically manzon Allah ya gani mala'ika ya ce haka Allah ya ce ayi sallah bayan manzon Allah ya ji Allah ya faɗa masa duk abin da yake so a yi sallah sannan mala'ika ya biyo shi ya sallah a aikace manzon Allah ya gani sannan manzo Allah shi ma ya tattara sahabbansa da suke tare da shi a lokacin ya shiga gaban su shi ma yi sallah kamar yadda mala'ika Jibril ya masa da ya wai ko yace da su sallu kamar ra'aytu muni kuma ku yi sallah irin wannan sallar da wagai to irin da za ku yi wannan shine gaskiyar magana game da sallah da yawan mu da yawan mu yanzu mun tabbatar da salon ba irin da mazallan ne tunda sallan manzon Allah na ga idan muna karanta littafi yayi kaza yayi kaza an an samu matsala kaza ga yadda za a yi in an samu matsala kaza ga yadda za a yi amma kai baka iya ba baka sani ba ko baka je gunda zaka koya ka iya ba kai dai kawai musulmi ne mai fada ma akan wani abu na addini to amma baka iya sallah ba kuma sallan nan ita ce ruhin addini yadda mutum idan an cire masa rai zai daina motsi to haka nan musulunci ka idan ba sallah baya ruku kun fahimta musuluncin ka in dai ba sallah cikin sa baya motsi ya zama muci matacce kamar zuciyar musulmin da ba qur'ani sai ita ma matacciya ce karatun ku ya bar zahiri a gaskiyar magana kenan wannan shine gaskiyar magana wannan kenan duk uzurinka duk kwamitimin naka wallahi ka iya sallah ka iya karfin Qur'ani in dai kana so a lahira a ce ma musulmi ka ce na'am to wallahi ka iya wannan in kuma ka yadda da kwamitimin ɗinka ya hana ka koyan sallah ya hana ka koyan karfin Qur'ani to wallahi a lahira ba za ka san ilahi musulmai ba sai dai ka samu wani layar na su John ko Emmanuel ko Michael ka ta ilahi su amma ba alayin musulmai ba kai sabo wallahi saboda ka wannan shine gaskiyar magana ba ka faɗa wa kanmu gaskiya da mu da iyalanmu mu san wannan shine gaskiyar magana duk yadda za ka yi ka ɗau littafi ka je ka koyi sallah duk yadda za ka yi ka koyi karatun Qur'ani ko da iya irin ayoyin da kake karantawa a sallah ka haddace Qur'ani ko ka san fassara ta wannan sai wanda Allah ya ba bayani amma ka iya karatun Qur'ani iya wanda za ka yi sallah da shi wajibi ne wajibi ne wannan dole ne amma yanzu magana Allah ya samu dace amin ya rabbal alamin sai malik ke cewa a wa tumanina shi ya bar ya bar itidal ya bar kuma tumanina qala lahu alaihi salatu wassalam sai manzon Allah ya ce ni sallallahu alaihi wasallama ba'da firaqihi wa salamihi bayan ya gama sallah yayi sallama sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli muttafaqun alayh ka koma ka sake sallah sallah ka bace ba domin a sallar sa babu itidari babu dumani an bayyana to ina ganin mu ma za mu samu nutsuwa anan sai mu tsaya yawa abinda muka sa faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana idan mun dawo ne za mu sake dora kan wannan matsala ta sujjada ta sahawi kabili ko ba'adi kamar yadda wannan shine da rasul mu na wajen biyu ko uku akan Allah ya mana albarka Allah ya samu dace Allah ta'ala ya karba ayyukan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu addini ya ba mu ikon tabbatuwa kansa assalamu